أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمين من أقارب ودياك الله سبحانه وتعالى من قوام كومي cikin ikonsa da kaddarawarsa ya saki hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna tara ne ko? sha takwas ga watan jimadar ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da tara ga watan goma sha ɗaya na shekara 2025 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi namu mai albarka littafin risalatu abi zaidin qirawani littafi na mazhaban ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda littafin da yake karantar da mu al'amura sha'anin al'amura na addininmu na shari'o'in addinin musulunci muna cikin har yanzu babin idda da ciyarwa da shayarwa da istibra'i kai babin idda da ciyarwa da istibra'i yau kuma shine darasi na 72 insha Allah haka ne ko? kuma za mu tashi gabar walayar zamun rajulun na faƙata illa ala zaujatihi nan ne ko? nan ne to a ba su shafi shafi na ɗari da ɗaya san an layi na takwas daga sama ko da ƙasa daga sama eh? to tsakiya ne ko to kuwa gani? to mala ya ce walayar zamun rajula rajulan na fukata illa ala zaujatihi kanat ghaniyatan aw faqiratan wa ala abwayhi alfaqirain wa ala sighari waladihi allazina la mala lahum ala zukuri hatta ya hatalimu wala zamanata bihi wa alal inas hatta yunkahna wa yadkhulna bihinna azwajuhunna wala nafqata liman siwa haula'i min al aqari wa in tasa fa alayhi ikhdamu zawjatihi وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقال عبد الملك في مال الزوج وقال سحنون وقال سحنون إن كان إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج malace wala yalzamur rajula annafqa ma'ana ciyarwa bata lazumci talaka ba wanda baya da shi ma'ana mai karamin karfi ba a lazumta mishi ciyarwa ba ciyar da abinci tufatarwa shayarwa gurin zama ma'ana ɗaukan ɗawainiya ba a ɗora ma mutum ɗaukan ɗawainiya ba illa ala zaujatihi kawai sai ga iyalinsa matarsa ko matansa wannan su ne abin da shari'a ta wajabtawa mutum wajibi ne mutum ya ɗau ɗawainiyar matarsa ko matan shi kuma a nan amma da sharaɗin wadda aka tare aka yi dukuli da ita sawa'un ta kasance yarinya ce ko marar lafiya ce wajibi ne ɗawainiyarta a kan kan ko musulma ce ko ba duka kenan inda har an kwanta a wuri to yanzu ɗaukan ɗawainiyar mace ko mata a kanka yake kai mijin kenan shi ne abinda aka ɗora ma mutum shi yasa ya mala ce sawa'un kanat ghaniyatan aw faqira ma'ana wannan matar tana da wadata mawadaciya ce ko talaka ce musulma ce ko ba kitabiya ce ya ce ko baiwa ce to saboda haka dai musulunci ya dora maka miji an dora ma miji ɗawainiyar kulawa da iyalansa komin talaucinka jesun ya ce wala yalzamun rajulun nafkata illa ala zaujati ba inda shari'a ta tilastawa mutum ya ɗawainiyar wani to sai ga iyalinka matarka wajibi ne ka kula da ciyar da ita tufatar da ita ba ta kurin zama kulawa da ita wannan haƙƙi ne da shari'a ta ɗora a kan maza wanda kuma ya gagara sauke wannan nauyi to ya sani haƙiƙa ya ɗaukan ma kansa matsala sai jira gobe kiyama sakamako abun Allah subhanahu ta'ala. dan yau da yawa mazaje sun yi rauni a wannan bangare suna gan kamar ba komai bane ba mutum ya ajiye mace ba ciyarwa ba tufatarwa ba kawai gata nan kuma shi yana harkokinsa ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya sa mai kyau amma iyalansa ba haka ba to wallahi kana dora ma kanka dan uwa ko nauyi kana kamfata ma kanka zunubai dan gobe kiyama sai Allah ya tsela ka ya tambaye ka akai har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alamar miji mara adalci a ran tashi kiyama shi ne wanda za a tashi a same shi ɓangaren jikin shi ya shanye mana mutumin da ya kasance a cikin iyalansa bai adalci shi ne zai tashi da shanyanyen jiki kamar wanda inna ta kama shi mana mai ciwon inna ko shan inna kai ko polio saboda haka ba shawara bace ba nan haƙƙi ne da musulunci ya ɗora wa mazaje su kula da iyalansu amma sai dai ni kowa ya yi kuma daidai gwargwadon ƙarfinsa wa alal musiru ƙadarahu wa alal muktiru ƙadarahu ma'ana mawadaci ya ba da daidai gwargwadon wadatarsa a tabbatar da eh lalle gidan wadata ake wanda baya da shi kuma talaka shi ma kuma ya bada daidai gwargwaron karfinsa a san hakika wannan bawon Allah mai tsoron Allah ne yana kokarin sauke nauyin da Allah ya dora masa ashe da yana da shi da yayi fiye da haka saboda haka iyalai mata suna gane hakika wanda yana da shi bai san bada ko kuma bai da shi kuma yana iya kokarinsa to saboda haka za su yaba a kai haka kuma Allah subhanahu wataala yana gani kenan wajibi ne mutum ya ciyar da iyalinsa ya ba su gurin zama ya tufatar da su kuma wannan mala ya ce sawa'un kanata ganiyatan aw faqira matar taka mai wadata ce ko talaka ce haƙƙin ciyar da ita dai a kanka ina ba ta an fahimta matukar a cikin gida take ta zamna kamar yadda Allah yake cewa wala tabarrajna tabarrujul jahiliyatul ula ku zamna a cikin gida Allah ya ce wa mata su zamna a cikin gida kada su yi fita irin ta jahiliya mace kawai ta dinga fita ta tafi dan barzo ta tafi mai addu'a ta tafi nane da sauransu a'a ta zamna a cikin gida zama na shari'a to haƙƙi ne a ciyar da ita kura tana da wata ala misali da mace a cikin gida za ta zamna ta dinga sana'arta wadda kuma ka sana'ar ta kare haƙƙin gidanta ta kare haƙƙin mai gidan ta kare haƙƙin 'ya'yanta na tarbiyyantarwa tana cikin sana'a cikin gida ake zuwa kuma wannan sana'a bata hana ta ba sabke nauyin da Allah dora mata ba to wannan wadatar ta tabi hanawa miji ya ce a ba zai ce da ita ba amma in ta fita ta ce to kuma za a yi kafada kafada da maza to ho kuma yanzu kuma nauyi wannan haƙƙin ya sauka ya sa ko ga yan bariki ake ganyan ganya a a to kin fita ya fita to dole kuma wannan haƙi da aka ce kai kuna da wadata a cikin da ke idan kika zamana a gida kika zama responsible ta gida militar da lantariyar eh kin sauke haƙin da Allah baki to komai a nan musulunci to dole komai a miki ko da da kina da kudin take a gefe guda haƙi ne ya ciyar da ki amma yanzu tun da ke ce a ke ma kallabi tsakanin raunna aka fita kenan wala tabarrajna Allah ce wala tabarrajna kada kunta ni Allah ce wa qarna fi biyutikunna ku zamna a cikin gida Allah ce mace ta zamna a gida a mata komi ta zama yar gata kina zamna komi sai aka miki ce kawai babu ce a kawo kaza ya kare a kawo kaza ya kare a kawo a biya miki gidan haya a sai miki tufafi a miki jefani a miki komi wannan idan miji bai yi ba to bai sauke haƙƙin ya jira gobe kiyama wajen Allah subhanahu wataala amma ke ce a'a ke ma zake fita to aka ga yanzu kuma waccan ka'ida ta sauke dan Allah ce wa qarna bi bi tukunna dan da yawa na suna a to kina fita kina ja ke ma kin zama ma'aikaciyar kanki kina fita kin tafi kin bar gidan kin bar yaran kin kaza kuma kice wannan a'a Allah ce wannan nauyi idan kin zamna a gida ne yana kun gashe sun ya tura da suke wannan ganyen a a to daidai yake ne ya ma kinta ba za ki zauna ba yanzu ba dole ba sai ku yi mwace mwace dan da yawa suna kafakiya da wannan sai an ce ko da mun wadata eh ko mun wadata wadata ki an ce mijin ke ce da ki amma in kina zauna a gida kin sabki haƙƙi kuma ai mun ga amfanin zaman mata a cikin gida da musulunci ce su zamna komi sai ka samu ma'ana da 'ya'ya da mai gida kowa zai zo ya samu inson ales tarbiya za ta samu yanzu ku diba duk wani yanzu da zaka ɗauka don zaka ce maka wannan wani professor ne wani doctor ne wani minister ne wani wani wani tsohon ma'aikaci babban ne wanda aka ce yana ji da kansa da yana cin wallahi da yawa in ka zaka tambaye shi ka ce ya kawo maka certificate wannan certificate din mamaci da premier babu dukkan su mi manager ne sun zama a gida suka kula ka taso da lakol ka zo ka tardo abinci biyan prepare kawai ka wanke goma kaza a wanke maka kayan kaɗan lafal a wanke maka teni in ka kafin ka koma a kula da kai mai gida kana zuwa komi abinci ba irin wanda ba ta dawo a gaje kai a gaje ma a ce kai kuɗauki ka abincin baban kai to ko kuma abincin a zo abin buga shi nan da na yana ɗan ƙauri-ƙauri wani ya gazu wani bai gausu ba haka na za a kawo maka a abinci biyan firifari an kula kawai kai ake jira ka zo komi ruwan wanka komi da sauransu tarbiyar yara an kula bata da hirɗar hidima sai ta ɗaya da mai gida to kaga wannan da suka zamna a gida yau duk in kaga wani lacijo wani babban ma'aikaci wani mai kaza'in nan kun ga samarin production institute su waɗannan da kuke cima mai najar cima zabnan wani ba su je lakwal ba duk wani mai hankali wani mai mutunci wani mai daraja wani minista wani waye ka za'i nan production waɗannan mai najar inu amma yanzu yau kudi ba duk wani delankan ɗan shan ƙwaya ɗan shelushu ya gagara yana warto nan yayi can yayi nan ana kiri kutare kuyi ka za'i nan production waɗannan intellectual in ne waɗanda suke tsammanin sun waye yanzu yana yara na masu ido a tsakaka production in waɗannan intellectual inda wadda take gani ita ta waye ta fita aiki ta barwa yar boyi-boyi kulawa da tarbiyyar ɗanta ta barwa mai gidanta yar boyi-boyi shi zai mata abinci saboda haka ba san mi ta koya ma eh ita ma ko tsarki ba ta iya ba to baradana faƙi da shi ila'i ba ta da tarbiyyar da na ta tabbata miki ke kin ce kin waye ai me yasa ake so a samu mai ilimi dan ta tsaya ta kula maka da ƴaƴanka ta tarbiyyantar da su to ba ta da lokacin su ta kai su gidan reno ko kuma a lalacewa wata ƙara lalacewa ma ma'aifiyar ki ta yi gama wahala da ke ta ci kashin ki ta wanke ki ta yi kaza wai yanzu mai lokacin da ya lokacin da ya kamata ta huta kuma yake ƙara kawo mata naki ƙara mata nauyi ki ƙara kashe ta shi ne wa wayewa cigaban mai haƙarin jiya ce ana gani kamar mun waye cigaban mai haƙarin jiya ce yanzu duk wannan yaran da muke kuka da su yaro yanzu ka zo ta da wallah yaran ta ya rikice yaran ta bai kaza inna saboda yau baki zamna a gida ba wata kuma ito a gidan boye a hannun boye boye ya taso wani kuma a gidan kakanni kakanni yanzu sun kai lokacin da sun rai tara su yanzu sai dai wasanni da yara ba za su tsawata musu ba kuma sa'an nan ke baki san ba da a wasu abokai yake wasa in ya je nan ina yake fita suwa su kagani amma can suka zama suka kula da kai in ka zo ma kuma a gida kake a tsaya a maka wanki a maka komi kaci to kunga an samu kudin an waye an samu aikin ga wadatar to kuma 'ya'yan sai su samu ka tansiyon yanzu agalabiya da mata da 'ya'yan suke sa tansiyon sai ga nan da nan mutum ya yi abc ab yau ya shiga kuma kun ga amfani da da Allah ce wa karna fi biyu tukunin ba shi ba wai kayan zaman bazana a'a dan su zamuna in mace ta zamuna a cikin gida to za ta yi production mai kyau ya'ya na kwarai mai gida shi kanshi in ka gan shiga a cikin nutsuwa in yaje aiki komi a zai an jera mashi komi baya bani hayaniya to amma ta je aiki ta dawo ita ma daga sana ta zafin kai da na ta zafin kai sai a kudai sai aiki ai ta cin juna ta zo a gaje daman daga gajiya ma likitoci suka ce daman daga gajiya ta shiga da yunwa da gajiya banda faɗa ba abin da suke sanyawa sai tsamin rai da mutum ya zo yana jin yunwa to da kaɗan ƴar ƙaramin magana sai faɗa tansiyo ta tashi haka in a gaje yake to ta zo a gaje ka zo a gaje ɗan kaɗan magana sai gaji an kwaɗi a yi tarkici da abu ta da su kuma ba a je saboda mai a gida take a nutsa take da ka zo da haniyarka da gajiya ka kaza kaza kaza kaza ne ba ta tanka maka ba sai a ce sanin da zuwa za a zaunar da kai a ɗauki ruwa a kai maka ban ɗaki a ce je kai wanka kafin ka zo ta an gyara maka komi an ajiye maka waɗannan na sha da na ci da na komi kana gama sai ka ji duka tansiyon ta sauka ka kwanta ka huta wani ma a titi ma zaka hada da ce ta ce to to mu mun yi gaba mun yi gaba za a je bisiyon ta wani bawa Allah ya taso daga amidi zai je gida kawai sai kuma ita kuma da in ita ma wai ita ma za su huta bisiyon sai suka hade a mota aka tabi to to to to mun tafi mun dawo shi kuma gidan zai yi to da Allah ya za a yi abubuwa mu kenan saboda haka mu muka tsokolo shi sun yaɗa muke ganin projection mara kyau yau ɗayan da suke dami mu to kun ji dalili saboda an rasa iyayen da za su zamna kuma za gani yaro ya ma uwa firgit firgit kamar ya tsokane mata ido saboda ni wahananan baki kula da ba ni wata bata shayar da ɗan ba ni wannan bibiro ki aka yi ta bashi na wannan mai sunan shi na bibiro bai tsotsi nonon ki ba shi kuma wannan akwai abin da Allah ya sace wahananan wata alaka ce da Allah ya hada tsakanin da da uwa matukar ya tsotsi nonon uwa akwai wata soyayya wadda a maza ma babu ita Allah ita kadai wannan kaji ake wahanana min ladina wani Allah ce daga gare mu ne muka sanya wata kamuna wata soyayya tsakanin da da uwa ko iya da uwa ta hanyar tsotsan nonon nan to an bariki ko an kai ta an kai shi gidan reno ko kuma an kada mashi madarar ma ba samu da mai wata ba mamaki ma ta waken suya ce ma madarar ba a san madarar ma da mai aka yi ta a karkada dai a ba yaro kaf kaf kaf gashi nan ke san ya karu jikin ba ba ba ba kariya sa'annan kuma kamna da soyayya babu ta kamar da ake gani amma inda ke ke shayar da shi za ki ji akwai wani kamna da wani soyayya da Allah subhanahu wataala ya sanya to duka abubuwan da muke gani na saba yau kaza yara sun firgice mana yara su kaza ne kan mu zargi kowa mu zargi kawunan mu dukan mazan mu da mata mu dawo mu gyara amina amina amina amina ne to saboda haka musulunci ya ce mushi ya ciyar da mata ya kula da ita ya bata gurin zama amma da shar'in ya ce wa karna fi biyutikunna wala tabarrajna tabarruj jahiliyyah to sai mu ma kace a rawanin tsakanin tsakanin kallafi tsakanin rawuna wajen abin da namiji zai yi mace ta ma za ta yi to kuma alhali ku Allah bai ba Allah ya yi ku don ku tsaya ku kula ku gyara da sauransu to saboda haka in ke zauna a gida haƙƙi ne wajibi ne a kula da ke in kuma kika fita to kuma sai da Allah yi wannan haƙƙin ya sauka dan da yawa suna yana fatuwar sai a dinga wannan maza fata wannan ai eh in koda mada wadaciya ce alal misali ta iya gadar kudi ta zama wadaciya a'a ta iya yin kasuwanci a cikin gida sana'a take da cikin gida ake zuwa ana siya ta yi kudi to wannan sana'a da ta yi ta kare a cikin gida ta kare matsayin mijinta ta kare darajar gidanta to wannan kudin nata bai hana mijinta ya ciyar da ita a har yanzu haƙƙin shakanta ne amma in fita ta yi ta yi rawani tsakanin kallabi tsakanin rawunna ta bar gida ita ma ta ce ake kwakwarmiya da ita ya zo a gaje ta zo a gaje an yi kaza an yi kaza ta cuɗanya da maza to saboda kuma sai ne a kai saboda haka yana ce a yomiyo miya amfanin nema miya amfanin hutattaki kun ga 'yan bariki abin da yan bariki suka yi sun yi daidai eh ayi 50-50 yawwa kawo in kawo tun da ke wannan ta adaidaita wannan daidai ne wannan ita ce fatawa daidai amma in ke zama a gida a san fursan ne freeze and sharp san fursan ki zama a gida san fursan a a ki fita ke ma nema yawwa to sai a zo kuma a daidaita yawwa a na yan bariki sun yi daidai shi ne cewa la yalzamin rajulun nafaqata illa ala zawjatihi sawa'un kanat ganiyatan aw faqira wa alal abwayhi faqirain kenan yanzu kun ga na shari'a ta faɗa mana waye musulunci ya lazumta ma ciyarwa shine iyalinka da sharadin ta zamna a gida kai ne kominta kai ne bukatotinta kaga anan ne sai a samu ladabi da biyayya shi yasan ya kudiba duk lokacin da mace bata da bukata a wajen miji to ba za a samu da'a da biyayya ba ta dauko makanta ita ma kanshi ko da abin da kake ta makata na ta amma ni komi a a mai gida kawo sai a yi ha'a da biyayya da ladabi da kyautatawa da isani sawa'un kanar ganye ta agarewa wa ala abuwai haka nan kuma abu na biyu ciyarwa ta biyu shari'a ta lazamta wa mutum ciyar da iyayensa amma su ma fakirai ne da sharaɗin in talakawa ne ba su da shi ba a lazamta ma mutum ciyar da dangin shi ba kannanka yayinka waye da sauransu a'a kowa ya je nema wanda tilas ne ka ciyar shine iyalinka matarka sai iyayenka su ma ce fakirai ne idan talakawa ne ba su da shi ba su da to anan wajibi ne sai ka ciyar su kirauta su wajibi ne ko da kafirai ne barantana kuma musulmai matukar mutum Allah subhanahu wataala ya wadata shi to wajibi ne ya ciyar da iyalansa ya ciyar da iyayensa bayan haka wa ala sigari waladihi allazina la mala lahum sai kuma na uku cewa ta uku ‘ya'yanka ƙanana waɗanda ba su da dukiya wanda ba su da ƙarfi to nan su ma wajibi ne ciyar da ‘ya'yanka ƙanana ke na kuka haƙƙi na uku iyalinka iyayenka ‘ya'yanka su ne wanda shari'a ta wajabta tilas ka ciyar da su su ne alal'aula a zukur maza al'aharar idan ‘ya'ya ne maza har sai sun balaga hatta ya hata limu wajibi ne ka cinakiyar da su har sai su balaga daga lokacin da yaro ya balaga sai ka ce to kai ma yanzu sai ka nema mishi sai to ka nemi gatarin karbo bardan yanka ce kai ma ga gona sai ka noma ko a nuna mishi hanyar kasuwanci daga lokacin da ya balaga to wajibcin ya sauka yanzu abincin sadaka in ka abin da kake ci abincin sadaka ne kake ci a gida wajibci ya sauka wala zamanata lahu kuma ba su da wannan wannan koyamniya ma'ana ba su da irin ciwon nan na wanda zaka mutum da shekaru da yawa amma dan kankane bai girma ɗan ƙanƙare ɗan ƙarami sai ka samu mashikin ma ɗan shere-shere da gashi nan gashi da shekaru irin kwage ko ƙozo idan ana ce mata zamana mana kwayamniya in dai ba wannan ciwo ne gare ba in wannan ciwo gare to wannan kuma haƙƙi ne ka yi ta ciyar da su amma lafiyar shi yaranka lafiyar shi laukomi to da ya balaga ka to shi kenan yanzu kai zaka dauki dawaniyar kanka kun ga musulunci in kuma baban kyale kana ta ci to yanzu sadaka ce ake maka fi sabilillahi eh kai zaka dauki dawaniyar kanka hatta ya halamu maza sai sun balaga haka kuma wala zamanatu bihim wa ala inasin hatta yankihna wa yadkhulna bihin nazar su kuma ƴaƴa mata su komin dadewa da suna na a tare da kai ko da shekara nawa zasi har sai sun yi aure ita sai lokacin da aka aurar da ita daga lokacin da aka aurar da ita to yanzu kuma haƙƙin ya sauka a kanka da ka aurar da ita ka kai ta gidan miji miji ya kama hannunta an tare to shi kenan yanzu kuma ka huta amma in baka aurar da ita ba ko da shekara nawa za ta yi ta shekara arba'in a cikin gida to har yanzu kuma haƙƙin haƙƙin ciyar da ita ita na kai amma shi namiji da ya balaga to shi gina an araba da shi shi haƙƙin wajabcin shi ya sauka shi ne ce alal inasi hatta yanki hina alal inasi hatta yun kahana wa yadkhulu bihinna azwajuhunna ma'ana mata har sai aurar da su kuma mazajen sun kama hannunsu wala nafaqata liman siwa haula min al-aqarib to waɗannan su ne a musulunci wanda musulunci ya wajabta wa mutum tilas ya ciyar da su in baka yi haka ba to Allah zai kama ka da haƙƙi to waɗannan su ne tilas ciyarwa amma in ba su ba duk sauran dangi yanzu kuma zumunci ne za a yi ihsani ne kyautatawa ne za a yi ba wajibci ba wajibi ba ne ba ina fata an gane bambancin duk yanzu dangi to yanzu kuma ihsani ne ba wajibi ba ne ba amma su wancan wajibi ne in ba ka yi ba to Allah zai kama ka da wannan mana ka yi zunubi ka yi aikata haramu ka aikata saban Allah shine wala nafaqatan limasu wa haula min al-aqarib babu ciyarwa ba lazimtar ciyarwa ta tilas sai ga waɗannan mutane daga cikin danginka wa sa'a fa alaihi ikhdamu zawjati in kuma yanzu mutum yana da wadata alhamdulillah sai Allah san ya yanzu Allah ma mutum budi yafi karfin wannan wannan a halin ana hannu baka ne hannu kwarya to a haka ne wannan wajibcin yake to yanzu sai ya kasance alhamdulillah Allah ya buɗa wannan abin ka fi karfin sa ba baka ma in ma mutum nan dubu za ka maka ma baka ji a jikinka shine yace wa inni tasafa alai hidamu zawjatuhu idan har mutum yana da wadata ya samu yalwa fa alaihi ihdamu zawjatuhu to yanzu kuma sai musulunci ce an wajabta maka ma matarka hidima hidima ta kasaita daidai martabarta daidai gredinta daidai darajarta ina ba ta gani yanzu kana da wadata to yanzu kuma kamar da hidima ka ɗauko irin masu kuɗi to sai kamar da hidima irin ta masu gidan masu kuɗi ka yar ko yar gidan mulki sai ka mata hidima yar ta gidan mulki eh ka dauko ta talaka kuma sai ka kyautata mata gurgurdan yanda ita kuma ta san ita wa yanzu akwai bambanci yawa yanzu ba yawa an canji ina ba ta fahimta ma'ana hidiman nan yanzu kuma fiye da bukata ma'ana abubuwa na nishadi na wadatarwa da sauransu yawwa barakallahu fi shi da ihdamu zawjati wa alaihi an yunfuka ala abidihi haka kuma wajibi ne mutum ya ciyar da bayinsa in kana da bayi ko nawa ne to wajibi ne ka ciyar da su duk da karkashin ka suke bayinka ne maza ko mata ko su nawa ne to wannan kuma kai ne haƙƙin ciyar da su a kanka matukar suna cikin halin rayu wa yukaffinahum iza matu sa'annan kuma idan suka mutu likafani akan ka kai ne zaka dukkan wani hidima ta musu zana'iza to akan ka wannan bayi naka kai ne zaka nemo likafani kai ne zaka duka nemo abin da za a yi musu duka a kai su ha a musu sutura ha abin da su wannan kuma malamai suna cewa asalin dalilin da yake wajabta wannan abu hadisi ya zo a cikin sahih wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus sadaqati ma taraka an gina wal yadul ulya khairu min yadis sufla wa bida biman ta'ul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafificiyar sadaka ita ce sadakar da aka yi ta akan wadata ma'ana wadda aka yi ta cikin farin ciki cikin yalwa cikin jin daɗi wayatul ulya khairu min amma ku sani kullun hannun sama ita ce madaukaki akan hannun ƙasa ma'ana mi mai badawa yafi mai karba yafi mai roƙo kullun kai sai ka mika a baka a kasance kullun kai ma mai badawa ne mai badawar yafi daraja wabda bi man ta'um manzala sallallahu alaihi wasallam yake kuma mun Allah ya baka wadata to ka fara da danginka mana na kusa da kai Allah wadata ka to ɗan uwanka danginka su tabbatar da wani lalle ma wadata ne yana fata an fahimta duk da cewa can ba wajibi bane ba to amma kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake hannu ya sanna gida danginka su za su fara baka shaida su tabbatar haƙiƙa in ka jika to ka jika su
da wani an ne da muka zauna da shi a nigeria indibi
ya ce allah allah jikan musulmi ya ce kai har arnan ma ya jika ya ce kullum kuwa allah jikan musulmi allah jikan musulmi arnan ma ya jika wani tsawon arne ne ake tare da ya ga zo allah jikan musulmi sai ce arnan ma ya jika to saboda haka kenan ka jika to a danginka masu ma ka jika su saboda haka malamai suna cewa masu hikima suna cewa mace tana cewa in ma tut'imni wa in ma tutalliqni ko ka ciyar da ni ko ka sake ni shi kuma bawon ka yace at'imni wasta'amilni ciyar da ni kuma ka sa ni aiki kuma ka hidima shi kuma yaro sai ce a ɗaya ni ilamanta da ini ɗaya ba baka ciyar da mutuwa za ka bar wa zai kai kai sanadiyar zama duniya kenan wa za ka bar ba kai ne za ka ɗauki da wani yannan kenan saboda haka waɗannan su ne ɓangaren ciyarwa wanda musulunci ya wajabta waktulifa fi kafanin zaujati to amma a nan malamai suka ce an yi saɓani a wajen likafanin mace yanzu ka ta shari'a ta ce bayinka kai za ka yi musu likafa ne to yanzu ita mace in ta mutu waye zai mata likafa ne a tun kudinta ne ko kuma a mai gidanta zai haƙƙi a kan mai gidanta shi ne faƙala ibn qasim imam ibn qasim ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabin malikiya da kuma ibn sahanun duka waɗannan suna da cin manya-manyan imamai na mazhabin malikiya suka ce a fi maliha idan mace ta mutu to a dukiyarta za a yi mata likafani ba a dukiyar mijin ba wa ƙala abdulmalik fi malin zaushi imamu abdulmalik duka je manya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabin malikiya ne irinsu ibn habib irinsu ibn majishun duka waɗannan manya-manyan malaman mazhabin malikiya ne to su kuma suka ce a'a fi malin zaushi a'a miji a cikin dukiyar miji za a yi mata likafani yanan nan aka ɗan samu saɓani wasu ɓangare suka ce a'a a dukiyarta domin haƙƙin likafani haƙƙi ne ba ɓangaren mishi ba ce a ita da dukiyar ta za a yi mata likafani wasu ɓangaren da a haƙƙi ne wannan likafani shi ma yana cikin haƙƙin ɓangaren ciyarwa da kulawa wancan da Allah ɗora ma mushi to saboda haka shi zai mata likafani shi zai biya mata likafani da koyo wa qala sahanun imamu sahanun Allah ƙara masa yarda ya ce in kanat maliyatan fafi maliha wa in kanat faƙiratan fafi malin zaushi saboda haka can shi wannan ibn masu majusun suka ce domin har yanzu alaƙar zaushiya tana tare tun da alal misali idan mace ta mutu saboda haka haƙƙi ne ga mijinta ya mata wanka in mata ta mutu haƙi ne ga mishi ya mata wanka ya mishi yana ya mata wanka kenan har yanzu da mutuwar ba a rabu ba har yanzu kenan akwai alaka tunda a macen ma an ba shi damar zai iya ga tsiretinta haka ita ma an ba ta dama za ta ga iya ganin tsiretin mijinta kuma ga haƙƙi na gado to saboda haka wancan ɓangaren malamai suka ce a'a saboda haka miji shi zai ciyar ta yanzu miji shi zai biya kuɗin da kafani shi a cikin zuciyar shi za a ma mata hidima eh eh to to saboda haka sai suka ci fifita da waɗannan ɓangaren to a nan shi kuma imam ibn sahanun allah ƙara masa yadda to sai yi tsakatsakiya khairul umuri awsatuha yace in kanat maliyatan fa fi maliha wa in kanat faqiratan fa fi mali zawji idan har mai kudi ce to a cikin dukiyarta za a yi mata likafani wa in kanat bagilan kuma talaka ce fa fi mali zawji kuma a cikin dukiyar mijin za a yi mata kenan shi kuma sai ya shiga tsakatsakiya sai a diba da ita da mijin wafi ba mamaki ma matar ta fi mijin wadata to tun da ta bi shirwa data to sai a yi mata a cikin dukiyarta a'a in talaka ce ya fi ta wadata to sai a yi a cikin to wannan shine a ƙarshe ikhtilafin da aka samu na sabanin malamai kuma dukansu a cikin mazhaba guda mazhaban malikiya wallahu a'lam Allah wa Allah salam
abun al'amari yana mun yanayin zamani da karkara ko da kasar munan sun
in a wasu kasashen ba eh eh damu wannan shi kuma yanzu dama a shari'ance ita shari'a ba ta san da wannan abu ma tunda babu shi damu ba ta dora maka da abin anan abin da shari'a ta waje ba ta dora akan a shari'ance shine ake bayani kenan yawa a shari'ance kenan yin likafani dokan gawa a mota za a ɗauko ta a ƙafa za a ɗauko ta hidimar da za a yi mai gina ramin da waye da sauransu wannan hidindimun su ne duka in kuma kamar da ka faɗa wata ƙasashen su kuma kabarin masu ya aki kuma mai da tsada wani ma yana ji wani haya ne ma wasu wasu ɗan shekaru ne kuma a zo a eh wani guri ma kuma haya ce eh to duka waɗannan yana daga cikin hidindimu ke na waɗannan abubuwa da suke wajibi ba waɗancan abubuwa da muka ƙirƙiro ma kanmu ba su fidda'u su sadakar uku sadakar sati sadakar arba'in waɗannan duka wannan su damar lima an zala lahu biya misu lani wannan babu hujja ba wani dalili ba wani malami sai ka muka hujja da waɗannan a galabiya shi asalin inda waɗannan abubuwa suka taso mutane mana mu ne muka zama rubuta mutane da kawai sun samu rubuta eh saboda haka ba ku taimaka ma malamai sai ka shiga cikin gidanka so yarka zaka kace da kai da iyalin ka cinye ka bar malami kuma ka tattaro malam ka kai mishi ya karanta da danka ko malai tashi yana hamma ba abin da za a ci a gidansa kai kuma ka je kai hidima ka je kasuwa ka yi ciriba ka zo ka zai kaza ka zai abinci ka tsi ka je ma'aikata ka dawo malam kuma kun bar mishi da yara ya karanta da ku kuma ya tashi da hamma ba inda zai bai da nutsuwa ya za a yi da wannan to shi ma tattar kuma kun zama yan duniya shi ma sai ya zama dan duniya sai yake ku dubara ya kowa mu yadda dubara yace to mi kana bukatar sa'a ita to zo ka sai an ka zaka sai an ka kaza sai an ka dan akuya eh ba addu'a kake bukata ba kana neman taimako kana neman agari kuje da ka tana girgiza sai ka rugo ka rugo dan malam ta to to banza zai maka ita to ce aje a kawo wani turare mai tsadan nan turaren shi kan shi kudin sa ya kusa jika 300 ko 500 ja baka da shi to kawo akwai inda za a samu shi sa'annan sa'annan a samu kamar kaza ɗari wuka ɗari ko ta kaza ɗari ɗaukata daban za a yi wato kawai sa a kurki ma dinga yanki ya ma a gidansa ana ci dubara ce dubar dubara wannan wannan tsumbun nan da kuke yi da ake muku haka eh har ya samu ce kuma yadda kuka gurowa kuma ku kawa to shine sai a maka kai ma nan nan duk shine kawai sai ai taba ka wala kai ma ka fito ka fito inda yi inda malaman nan suna da abin yi ko kuma suna da hanya da kuke da duk ba za su yi muku na abu ba duk sha hanku lafiya za su yi to saboda ba su da wata hanya ita dole hanyar nan a fidda'un za a hudu a kasa a ranar a samu na cefa ne haka a hudu a yi kaza a sati uku a samu kafin nan kuma wani ya sake mutuwa yau yau a to yanzu nan wannan ya mutu an samu yau ta kwana ukunsa an samu nan cefa ne to a kuma a ran nan wani ya mutu to ka kashi ma kafin wancan kwana uku an samu nan cefa nan wancan ka je ma'aikata sai aka ce maka tofa mai gida ya zo fa kana birgici za a ce za a yi maka audit kai kuma ka san baka zana dan ba ga control ya zo sai ka rugo da gudu ya ce to a wani abu mai sauki kawo iyo ci mu ci ne yau shi sanya amma wallahi babu wani wanda malamin da zai kama maka hujja ce ga dalili nasin hadisi ko aya ta ce a yi sadaka kwana uku in kuma alheri ce yanzu alheri annabi sallallahu alaihi wasallam shi a ki masa a kima abubakar a kima umar a kima usman a kima aliyu da sauransu duk sahabban nan a dawo ma yan kasa kasa su malika su abu hanifa duk waye ba wanda aka ma sadaka uku ba wanda aka ma shi bakwai ba wanda ma shi amince arabai kuma sa'an nan ka ɗauka duk littattafan da ke karantawa na addini tun daga kawa'idi ahadari ishmawi iziya risala askari mudawwana wane ne har yanzu babu wani babi guda da yake nuna ce to wannan babun fida'u ne wannan babun sadakar bakwai ne wannan babu amma duka a cikin wadannan littattafan babu babu maulidi babu babun fida'u babu sadaka uku babu sadaka arba'in babu duka a cikin wadannan littattafan kenan malaman manta ne suka yi dukkan sun haɗu sun manta ba su yi ba babi ko ba sani ba ne ba kaga ba za ka ce ba sani ba ko ba za ka ce manta ne suka yi ba kenan me yake nunawa ba mantawa ne kuma ba sani ba kenan wannan baya cikin shari'a baya ba addini ba ne ba shi sun ya ba sa ba yanzu duka ka kama da waɗanda tarkace mutum ya hudo maka babi guda da aka yi bayani mu babu amma ga gashi har tsarki ya zaka yi tsarki ya zaka karkade a zakarin kamata a cikin an karantar da wuri yanzu kuma ta amanta da waɗannan kuma sa'annan annaba a ƙi masa sa waɗannan sahabai ta a ƙi masu to saboda haka hanyoyi ne na samu fi sabi layi saboda haka ba za su bari ba kawai shi ne babba abu yau sai an yanka a cikin wani malamin ya yi sati damu a gidan shi ba ce na biya ba fi sabi lillahi to aka zo jan sadaka ko za a yanka ko za a ware ma na malam daban in suna aka zo za a hada mishi karbata to fi sabi lillahi na na kun gane kun gane shi wata wannan ita ce waɗannan kawai shi ne hanyar samu ce dole nan kun bar su da zamne ba su da abin yi ba su da nan to ko shi ba a'a eh eh kaka yawwa to wannan kaka yanke mata lokaci babu zancen kwana uku babu yawwa mamaci ba abin da yake bukata illa addu'a da sadaka kamar yadda masu rai muke bukatar tuwo da ruwa da sauransu to haka mamaci abin da yake bukata addu'a sadaka amma wannan sadaka ba wannan ba wanda aka ce ka fi da'u ba shi da ake mata tawuni ba a'a a yanzu ma zaka fito kawai sai ka kumshe wata miliyan ka guda ka ce ga wannan tafi sabila Allah kai ladan gaba baka sadaka ta karbu ba sai ka tada jama'a ba wa alaikum salam ko kuma a cikin gidanka ma kawai haka na ka kawo ka yanka wani katon sa ko wani katon rago a yankan ka sa dukkan makwabtan ka raba ka tafi sabilillah kowa ana zaune a cikin gida bai sani ba ce na ma baba na koma ma tafi sabilillah eh mine a eh eh addu'a da wannan kwar iyayenka ba kwararre eh in kuma kana da wata har dan uwanka ma wani kuma naka na kusa duk zaka yi musu amma ba wajibi ne wanda suke wajibi iyayenka ita kuma ba ba a kayyade mata lokaci ba da kowane lokaci zaka yi ta da dare zaka yi ta da rana zaka yi ta da kowane
ya kasance kamar aiki ya hana ni wanda ya mutu da karanta musu Qur'ani.
eh Ina son in sauke musu Qur'ani.
eh Kuma da wani da ko malamai baya suka faɗi.
wannan shine ba a samu shi babu inda aka samu shi a a shari'ance ana yi ne gaskiya muna yi ne amma babu wani hujja da muke da ita ta tara ma eh a gaskiya ne ta ta mu tara malamai su ku saurara tara malamai wannan mai tambaya yana tambaya tara malamai a yi karatun qur'ani a sabbi in mutum zai shiga sabon gida a'a mutum yana da wata bukata da sauransu waye da sauransu na a tara malamai a yi a gaskiya muna yi amma wallahi ba mu da wata hujja ba wanda zai baka wani hujja ce dalili da shi amma kai ka karanta ba sai ka sauke ba ka karanta izihi daya sumuni daya izihi biyu izihi goma bayan ka gama ka daga hannu ka ce Allah ka isar ka gafar albarkaci wannan karatun alkur'ani Allah ka ji kan iyayena ka gafarta musu ka biya yayi ko Allah bukata ta kasa musamman cikin dare wannan ya tabbata ya har ma kuma kama wani ko wani yayi shi ma ya maka ya ma ba ban shi ko ya ma wannan ya halatta wannan amma mu tara a ba mu kuɗi mu sabke alkur'ani wannan gaskiya ba mu da wannan hujja muna yi ne yawwa ana yi ba wanda zai baka wannan hujjar dalili a kai ina fata an fahimta kuma ba a samu magabata suna yi ba daga baya ne duk wasu abubuwa ne daga baya da suka kirkiro ina fata an fahimta yawwa ta wannan shi ne eh akwai wata tambayar na'am kamar suna sunan mutum haka eh wani ne ya samu suna a rashi mhm sai wani abu ne da wani ne ke da ya duba da su kawo suna cikin sunaye sunaye cikin suna ya ce ai suna Allah ne a rashi akwai albarkarai mm.
a rashi eh sai sa wasu ne ba kamar wani game da suna ake ta babu a rashi cikin suna mutum sai ke sayo suna
akwai wani dan me yake cewa wani dan sabani ko dan magar ko ta fahimta da wadannan ma'ana ar-rashid yana da cikin asma'ullah husna saboda haka kenan in zaka mutuntan ka ce ar-rashid sai ka ce abdur rashid duk sunan da yake sunan Allah sai a hada shi da abu bawon kaza ka ce ka faɗi sunan da wadannan ba shine akwai wannan na wasu na ganin kamar bai ciki to wanda suka ɗauka yana ciki to shi kuma ya ɗauka yana cikin kai ya ɗauka kai bai ciki shi ya ɗauka yana ciki to shi kenan yana ya inganta kai kuma da baka ɗauka baka sa ma naka ba shi kenan ba an huta ya kuma an ta ta da karan wannan ikhtilafi ne na malami wanda kuma ba wajibi ne in ban sa ba ne zama ba yi laifi ba in na sa kuma ba zan yi laifi ba tunda ni ina ba ta fahimta kowa dai dogara da hujja da wannan gaskiya akwai wanda suka na ganin kamar shi bai ciki amma yawa To game da wanda mutumin da ke sami kana tare da shi kamar da kuke mi tare da shi haka eh kuma gurin bayyana zai yin sallah zai ci sallah zai yin sallah ce mishi ma ya dinga sallah Wala- Amma wala- ya tashi alwala sai ya tashi wani.
mai ahadari ma yana cewa wala yahillu lahu suhbatu fasikin wala mujalisatuhu li ghairi darurati bai halatta mutum ya zauna da fasiki wanda bai sallah fasiki ne ko abinci a cikin ko abinci bai kamata ka ci ba duk mutumin da bai sallah kai abotaka da mutumin da bai sallah bai dace ba da kai a matsayin ka na musulmi na kwarai sai da in eh a'a shi wanda bai yin ta ne kwadan ba tariku salati tariku kwarai wannan ta magana ta hukuncin tariku salati daban shi wannan yin ta ne bai yi shi yanzu ka tariku salati ai ka ganye mutu za a mishi sallah to amma wanda bai sallah fa shi ya mutu ba musulmi ma ba za ku je ba wanda ba za ku je ba wanda ba kawai sai a bar shi a nemo yan kwaya ko yan shalsho ko wani gangan sai su roke shi kawai sai su sai su turbaɗe eh irin wani wanda bai sallah ba ya ɗan kaso ma ba mutanen kwarai a ɗan kaso ma akwai mutanen kwarai da na ake ce a ɗan kaso mutanen banza yanzu a eh eh eh da ka san eh, kamar da doka da mutanen banza ne kamar yanzu alal misali a da eh yawa asali yanzu da a da a unguwa in ka zo mutumin banza ne za a nema sai ka shi an zama a ce eh to a guri ka zaje akwai kowani ya ne lalatacce guza da mutumin banza ne ba aka zama ake ta tunanin ina za a same shi ya zama nema to yanzu kuma mun kuma yanzu me mutumin kwarai ne ake ya zama nema kun ga canji kuma zamanin ba wannan da yawa bane ba mun ga wannan zamanin wanda mutumin kwarai lalatacce shi ne za a zama ana ta tunani sai an ce eh ko unguwa kaza eh amma yanzu aka ce to yanzu da Allah wani ya zo ce wani ya ce wallahi wasu kuɗi ne gare ni ina so in ba da ajiyarsa a ajiyar da Allah wa kake gani wanda zan ba eh amana wanda in nazo na zinne ne ma san samu wani abu sai ka ce ta kai kanka ka zama kai ta ka zama kai ta nazari ko ba ka wani ba yanzu a ce wani abokin ya zo ci wani da Allah ga wata amana nake so in bada da Allah waye ka gani sai ka zauna kai nazari to amma a da wallahi dan da mu mun ganta mutumin banza ne shi kuma yanzu aka ce sai an zauna yin ta tunani a ce eh wuri kaza ko unguwa kaza akwai wani yaro yana nufin tsarar daidai an sani da ɗan kaza da ɗan kaza da kaza ko kuma a ce a ɗaƙƙyar a samu wata a ce wata tana na ilfi tsararra kun ga ta yi to a wannan lokacin kenan kaga aka ce dan kaso ko an san wanda ya kai kokora ne har aka yi abin laifin da za ka yi kaso to shi ne a wancan lokacin sai a ce he an hada shi da yan kaso kenan mutanen banza a lokacin na'am zama da tarku bai halatta a ganku tare ma bai halatta kuma bai kamata ma ku bar shi a cikinku kamata ku kyamace shi wannan kyamar ma shine zai sanya ya gyara in yana son zama da ku sai ya taso tira wani tashi ta bawo ko kuma a'a kawai yanzu ya zo da ya zo sun dinku kawai sai ka yana zama kawai sai ka tashi ka kare kai na wancan shi ma sai ya can wancan sai yana kawai sai ku watsa masa gobe ma an ya shigo kawai kai ba ba ku magana ko ba wallahi da kai sai ce wani la lafiya sai ya zama zamana da kai kana kafiri baka sallah ina ba za ka gane shi da kanshi kaga na wani darasi ne ma sai ba maki ma ku wuce da sai a gyara eh to kuma wannan al'aruwa ta tabi bil mahzurati yanzu kuma kamar mutum ga aiki na karkashin kafiri kama a makarkatar kafiri a ce kafiri da kaza yana yanzu ya zama laruwa yana ce min babu da rura ta tabi bil mahzura abin ya fi karfin kai amma ni in abin bai fi karfin ka ba kenan na sai ka aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adafu iman manzo Allah ta wannan shine mafi raunin imani abu da ya fi karfin ka baka iya gyara da hannunka baka iya yin magana akai sai shiru amma zuciyarka tana kuna ba dadi kawai abin ya zai maka dole to manzo Allah ce wannan shine mafi ramin imani yana akan wannan lalura ad-darura tubir mazura din nan amma abinda kuna iyawa to in kuka bari to yanzu kuma kun tare a cikin lebur aha eh eh a amma ka je ka taba ganin shi yayi ga yauwa to wannan to wannan shaidar ta wannan shaidar ita ta sa mishi sallah musulmi eh in aka samu wasu wannan aka an gamsu da shaidar kan sai wannan wannan sita zata mishi shaidar ta to musulmi ne amma musulmi ne lalatacce ba a'a shi dai tun da ka taba gari amma alal misali akwai wanda aka irin wannan an taba samu aka ce wani mutum daya wa zai zai ya taba ganin shi yayi sallah aka rasa to kaga anan dukkan kuwa tsaya zako bai kamata ku taba wannan gawar ba ku sha mishi lafiya amma aka samu mutum guda sai yanzu kamar sai kace kai ka taba gani kun yi sharki da shi to wannan hujja taka sai ta tabbatar mishi a musulmi ne to tunda musulmi ne albarkacin rigar wannan da musulunci zai da amma wannan wannan sallah ba za ta yaye mishi masifa ba da bala'i da azabar ba a'a yanzu ni wannan rigar ta musulunci zai kare mishi ka a bar shi ya lalace to zarta yayi wari ya bunga ina fata mun da to albarkacin haka sai a je musulmai sai a je a misitra amma ba mutanen kware ba su ma sai a samu eh kashe kai na in ka bar shi kuma kai kayi laifi tunda ka yi wannan tunda kai shaida ne ka taba gani yayi ka gane ba za ka bar shi ba a shaida ne tunda ka gani wannan ko a wurin Allah kana fahimta annan baka yi laifi ba tunda ka gani to wannan shine ka fita agun Allah kuma sai ka samu wasu ka yi kwamfakin wasu wanda za su taya ka sai a shi abin ne shi kana fahimta alhaka abu ya ta faruwa ne wai kuma abu ya ta faruwa ne to wannan albarkacin abin kana fahimta to wannan albarkacin shaida kai wannan kai shaida ne a gun Allah ba ƙarya ce kai ba to wannan musulunci ya baka wannan rigar kariya albarkacin wannan shaida sai ka samu wanda zaka yi kwambakin su zo su kama maka sai ku je ku yi sallah ku binne amma sauran su basu da hujja ko ba su gamsu da hujja ka ba in suka tai su wasile ba ina ba ta an fahimta wa alaikum salam eh wane? ai mu'amala ce ta kafiri da musulmi za a yi masa ko ma'aifi ne ko a nan haƙƙin da ya kamata ko ma'aifi ne ko ma'aifiya kenan mu'amala ce za a yi ta auna to bangaren su akwai bangaren ihsani ko mahaifinka kafiri ne akwai musulunci ya ce zaka kyautata mishi to sai ka kyautata mishi wannan kai da zayar da sauransu amma in ya mutu babu wanda zai maka alhurma ya zo ya ce ko kuma ka je ka ce a zo amma baba na sallah in kan kai haka ma kai laifi yanzu kai abin da yake wajibi a banka shi mun karanta ina ji a cikin risala ko fa yace bali bali warihi karba a shika yanzu kan ji to zarta haka nan kawai sai ka zo ka samu wasu waɗanda ka ce zuwa kama ya ajiya a turbuɗe ba ba su tara za a mishi da musulunci ba nan nan ba ta ji da dangantaka kawai wanda bai sallah wallah ba ta ji da dangantaka ko danginka ne ko babanka ne in bai sallah to babu zanta wannan alaƙa da ya mutu kuma alaƙa ta yanki ba kuma gado tsakaninka da shi inda kafiri ne in yana yi tare shi ne a nan kyautata musu zakai kuma da nasiha karshen hankali har Allah subhanahu wataala ya sanya ka dinga kyautata masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma babban sa Abu Abu Dalibi kaga yake ta kulawa da shi ina ta kyautata masa domin ya jayo shi amma dai matsiyatan nan suka hana bai musulunta ba amin a hanyar ya dangaci wannan da'awa fanni-fanni ce salo-salo ce alim sallah zai muka yi bayanin abokinku ne sai bai sallah kun yi mishi nasihar kun sha hankalin shi duka abin da ya kamata ku yi masa kun yi mishi kawai sai yake altatam yanzu mi sai ku nuna mishi a zahiri yanzu ya zo kawai sai kowa ya watsi kaga yanzu darasi ne wannan tunda wancan nasiha da baki da kyautata ba ta yi ba to yanzu sai ku mishi wannan daman musulunci kullum ayyar musulunci ya ce a ji a yi jihadi kawai haka nan da an je garin karifai kawai sai yau ga garin kafirai can kawai sai a ji a yaƙi sa nan a'a ai sai an yi kiransu ina fata ana ganiya ba aka ce a kyama in sai an ba hanya duk salo da ya kamata ya gyara bai gyara ba to yanzu kuma sai a mishi baran baran wallahi da lahu su ina fata an gane kenan abun ba wai ana da a'a sai an gama nasiha da hanyoyin da ya kamata a yi na kyautatawa na jan hankali na dubara na wayo na sayo shi a jika har kai in ma bai aiki aka sama mishi aiki duk da aka sama ya yi waɗannan abuwa yaƙi to yanzu ne sai a yi baran da ko a gidansa ne sai a kenan ina ba ta an gane yau ba kenan ba wai haka kai tsaye ba komai sai an yi hanyoyi na insha Allah sai an mishi waɗannan abuwa duka in yaƙi ne to bari ma insha Allah aha wa alaikum salam
eh eh suke ta eh eh mm to shi ne wani lokaci la ta sa'alu an ashiya in tubda lakum tas'uku ace karka ku tambaya ko wannan wannan lokaci wannan asali a shari'ance balaguro idan mutum zai duk inda mutum yayi balaguro in yayi wata hudu to yayi iyalinsa wata hudu yayi iyalinsa shi ya sanya hawan shine tsari a musulunci har zamanin sayyidina Umar komandoji in suka tafi jihadi bayan wata hudu ake wanda me ake tayin wannan shan shi wanda suke fage su dawo wasu hukuma don kowa zo garin iran domin wata irin wannan fatuwa ta faru wata mata ta zo ta yi ta kakarar mijinta da sauransu to shi ne karta shi kashi umar ba sai da ya kira aisha hafsa yasa ya yi mata tambaya akan haka ta ji wani irin lokaci ne mace za ta iya haƙura da mijinta ci tsawon wata hudu to saboda haka shari'a ta ajiye wata hudu mutum duk inda kake to ka zawo iyalinka sai in kuma wata larura kun san a darura bil mazura wanda ba da kan bane ba wani aiki ne wani mission ko guri nesa wanda irin ba a yi zuwa a dawo ina ba ta fahimta ko wani aiki da wani kuma a darura wanda kuma za ta iya haƙuri to kuma wannan larura a darura daban amma in dai lafiya lau ne ka lafiya lau kana iya kana da ikon ka je ka dawo sosai wuce wata hudu mutum ya dawo
amma kuma akwai lalurar da ta kawo har misali mutum yana turai an tura shi wajen nisan ta shekara ba to dawo ka ga kuma kai ne saka ya zo ko za mu saka da haka a'a wanda kuma hakuri sa ne da mura ce amma mutum da kawo haka ta baraka yaje ba iya da cikin lokacin da wannan gaskiya saba a shari'a abubuwan da muke wannan da yawa maza da suke a tsar mata a tafi fi sabilillah wannan ya saba shari'a ta barada ke kawai kuma a yau ne shekara biyu uku bai waye iyalinsa ba bayan waye iyalin ma wani koma abin masarufi na kulawa da abinci da tufafi da waye da sauran wani babba ruwan shi gaskiya shi ne waɗanda daidai na cin abin da muka waɗannan gaskiya wallahi gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya tsira mutun ya tambaye shi haƙƙi ne da in baka iya saka ɗan ɗan mutane ta je ta samu wani miji wannan kimsa ne fi sabilillahi amma in da rura ce wata larura da an sani wannan wanda za a iya fahimta ita iyaye sun fahimta kai masa wata wannan kuma a darura ta tubihu mazura amma haka nan dangam kamar da gaskiya alƙalabi yanzu dangam ne ake wasu wani abu to gaskiya mutum Allah subhanahu wataala zai kama mutum akan wannan abu amma ba da gamu ne ba to insha Allah rabbana la tu'akhizna in nasina falana insha Allah to lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا حملا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا حزلته ولا حاجه منها وعلمنا الاخره يا لك رضا ولنا فيها صلاه لا تبقى يا رب العالمين رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتب علينا انك تواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا ساكت